على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 25 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 31 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatunmu na sahil bukhari wanda yau insha Allah za mu tashi a babin da yake cewa wai ƙulul ashadu ko babu ƙulihi ta'ala wai ƙulul ashadu ha'ula illadina kazabu ala rabbihim ala la'anatullahi ala zalimin kitabun tafsir suratu wato hud a cikin sayil bukhari malam shi wahidul ashadi shahidun mislu sahib wa ashab babu ƙaunihi ta'ala babin da ke faɗin Allah yana cewa ranar tashi alƙiyama mala'iku da annabawa da bayin Allah a matsayin shaidu za su faɗa a gaban Allah za su ba da shaida akan wasu mutane da suka yi ijirami suka yi ɓarna suka ƙaryata Allah za su ba da shaida cewa waɗannan su ne suka ƙaryata Allah Allah ka kare Allah kuma zai ce Allah ya tsine musu albarka ala la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah la'antan ubangiji ya tabbata akan mutane azzalimai idan an ce Allah ana a larabci ana nufin الطرد والابعاد عن رحمه الله akori mutum a nisan tashi daga jin kai da rahmar Allah shine tsinewa kamar in ka cewa wani Allah ya tsine masa kamar kana cewa Allah ka kore shi ka nisan tashi daga rahamarka da jin kayinka wannan shine hadarin furta kalmar Allah ya tsine wani ko Allah ya la'anci wani shi sa annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam ku daina tsine wa kawo kanku kuma ku daina tsine wa wasu naku addu'a ce tsinuwa addu'a ce tsinuwa musamman uba ya bude baki akan ɗansa ya ce Allah ya tsine masa wai hadisi ya zo cikin sahih bukhari a cikin al'adabul mufrad na imam bukhari cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye akan ƴaƴansu addu'a ta sharri ko ta alheri idan mutum ya yawaita yin addu'ar alheri akan ƴaƴansa to Allah yana gaggawan karban bakin uba akan ƴaƴansa na alheri haka kuma in mutum ya yawaita faɗin sharri akan ‘ya'yansa to Allah yana gaggawan karɓan bakin wato bakin shi akan sharrin ‘ya'yan shi galibin ubangiji shine yake la'anta ya tsinewa wanda ya kauce wa shiryarsa ko ya ƙareta shi musamman amfani da kalmomi munana akan yara akan yaya wannan yana da hadari dole ne sai mun controlling temper bacin rai da damuwa da zuciyar mu take hawa akan yayan mu ko ya dai mu yi hakuri da su mu musu addu'a ta alheri kada mu faɗi shari a kansu wata mata wata ran ta kira ni a waya wata yarinya ta kira ni a waya tana kawo kakan kukan uwarta bari ku ji bari ku ji tabbatar abinda annabi ya faɗa me ya faru ta ce malam ta takura mu ta matsanta mu ba ta sona tana faɗa da ni tana mun sharri tana mun kage tana mun ƙarya na ce mahaifiyar take ta ce eh wallahi ga ta nan ai tana jin kawai sai a cikin wayar kawai sai na ji uwar tana cewa ƙarya take yi sai ita ma yar sai ta ce sai ta ce ƙarya take wallahi malam maƙarya ce ya ce yar tana cewa ƙarya take yi ita ma uwar tana cewa ƙarya take me yake faruwa cewa take wai ni mazinaciya ne na je na yi zinan kawo mata kuɗi sai uwar sai uwar sai ta ce mata Allah ya tsine miki makaryaciya sai ta ce sai ta ce ba dai ni ba wannan tsakanin uwa na kira uwar na ce yanzu ke kika fi yarinyar ta ce wallahi ya ta ce malam na ce to kin ga wannan tsinuwar da kike mata Allah ya karba addu'ar ta zama tsinanniya kin ga tana zagin kina zagin ta wallahi zage zage a waya ina ji in gama ke dai ba za ki gama da duniya lafiya ba ba za ki ga albarka ba ke ce ba za ki gama ba har ce mata take yar iska uwarta sai ta juyo ta ce mata ce ita ce mazinaciyar maza take kawowa gidan nan na gaya wa mai gidanta ubansu ya mutu subhanallah ni dai na dade ban ga abin tashi hankali ba irin wannan hakan nai nai iyayen da zan yi sulhunta suka ƙi sulhuwa wallahi nake ga mu to wani lokacin mutum zai furta kalma ya faɗe ta ga wani nasa ko ɗa ko ɗiya baka san implication na kalmar ba in Allah ya karba su mala'iku da mun suna bi tunda kai uba ne kai addu'a sai su amin kawai shikenan ba ruwansu da me zai biyo baya to ka riga ka tsine masa albarka ba shikenan baya zama mara albarka wannan shine illar da ta sa malamai suka ce a daina tsinewa shugabanni idan ka daga hannu ka ce shugaban ka wani Allah ya tsine masa albarka Allah la'ance shi kuma yana shugabantanka to sai Allah ya ce ya yadda ya karba din Allah ya tsine masa albarka to ya za a yi maka abin alheri yaya za a yi tsinanne la'ananne ya maka mulkin da za ka ji daɗi ba zai yi ba kai kai addu'a ka ce Allah tsine mai albarka to amma wanda ba sa ganewa sai ce ai ai kare su ake yi ai ana abin nan ai ana abin nan ba haka bane wani abin zaka ce kada a yi shi saboda illar da zai iya haifarwa bayan abin ya faru ba wanda baya jin zafin yanayin da ake ciki na shugabanci marar daɗi da jagoranci wanda yake ana cikin yanayi marar daɗi amma fa halinmu ne bayi da kyau Allah ya jarabe mu da mutanen da suka dace da mu ɗabi'anmu ba su da kyau Allah ma ba mu bi shi ba yadda ya kamata mu bi shi ya za a iya haɗa mu da wanda za mu ji daɗin rayuwa da su kamar kai ne baka bi ubanka ba baka bi mahaifinka ba baka bi iyayenka ba sai kuma kai tsammanin Allah baka ƴaƴan da za su bi ka wallahi duk wanda ya ci mutuncin iyayensa ya saba iyayensa bai yi biyayya wa iyayensa ba kada ya ta tsammanin zai samu ƴaƴan da za su yi mai da'a su mu gyara halinmu kamata ku nuyi wallahi alaikum kamar yadda ku kasance ake shugabantar da shugabanni akan ku masu ɗabi'a irin naku masu hali irin naku sai a sa su zaman toshewa gabanin da suka dace da ɗabi'arku da halinku ranar tashin alkiyama mala'iku za su ce ha'ula illadi na kazabu ala rabbihim ala la'anatullahi ala zalimin kalmar ashhad suwaye al-ashhad wa yaqulu al-ashhadu ashhadu mala yace wahidul ashhad um shahid ashhad din jam'i ne guda ɗayan sa shine shahid guda ɗayan sa shine me shahid kaman ka ce sahib ashab shahid ashhad sahib ashab قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال بين ابن عمر يطوف إذ أرد وإذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى يدنى المؤمن ويدنى المؤمن من ربه وقال هشام يدنو أمامكم يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف ربي يقول أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناتي صحيفة حسناتي وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان مالم إمام البخاري أو الرواية شيني مسدد ابن مسرحد ابن مسربل مسدد مالم إمام البخاري أنا daga malaminsa yazid ibn zurai sai kuma malaminsa sa'id ibn abi aruba sai shi kuma malaminsa hisham ibn abi abdullahi ad-dastawa'i su biyu suka ce qatada ibn di'ama as-sadusi ya zantar da su daga safwan ibn muhriz safwan ibn muhriz yace wata rana abdullahi dan umar shine ibnu umar yana yin dawafi a kaba ya je ibada ya je neman lada ya je dawafi na tadawu'i iz arada lahu rajulun sai wani mutum ya bijiro masa kawai yana cikin dawafi sai wani mutum ya bayyana gare shi ba a faɗi sunan mutumin ba sai ya kira shi da alkunyarsa su suna da ɗabi'a larabawa suna kiran mutum suna sa kai sunansa abuwa ne abuwa ne baban wani ya abu abdurrahman alkunyar abdullahi dan umar kenan ko kuma ya yabna umar ya ibna umar bai ce abdullahi masu ce yabna umar hal sami'ta annabiya sallallahu alaihi wasallam shin kaji manzo Allah sallallahu yana magana dangane da ganawa da za ta kasance ranar tashi alkiyama tsakanin Allah da bayinsa shine fil najwa abinda ake nufi anan ya kai dan uwa kowane mutum sai ya gana da ubangiji duk yawan mutanen duniya ba wanda bai zai tsaya gaban Allah ba la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيني النجوى هو سيا تيا غبان الله ليس بينه وبينه ترجمان babu tsakaninka da Allah ba dan tafinta ba wanda zai ba wanda zai ba wanda zai wai fassara wa Allah abin da kake faɗa ko a fassara mu abin da Allah yake faɗa da kai da shi wannan shi ne zai tabbatar ma lallai kai bawan Allah ne kuma akwai mai kula da kai kuma kana karkashin dokar wani ne yanzu kan mutum zai abin da ya ga dama yanzu kan mutum zai faɗi abin da ya ga dama yanzu kan mutum zai aikata abin da ya ga dama amma akwai ranar kindillanci akwai ranar haɗuwa akwai ranar gamuwa kaji annabi yana magana akan gana wanda za a yi da Allah ranar tashi alkiyama tsakaninsa da bayansa kai dan umar kaji annabi yana magana shi kuma wannan mutumin a cikin filin dawafi ya tambayi ibnu umar wannan tambayar na sha gaya muku a karatu su fa magabatan nan kullum abin da ya dame shi a ya dame su kiyama su ita ce ta dame su lahira ba ni da kai ba abin da ya dame mu duniya shine abin da ya dame mu duniya yaya za mu kare ta ya za mu same ta su kuma abin da ya dame su lahira lahira mutuwa hisabi lissafi bayani tsakaninka da Allah shine a gabansu abu abdurrahman abdullahi ibn umar ya ce ƙwarai kuwa sami itin da bai sansan ya ƙul a yi naji annabi yana faɗa ga abin da zai kasance za a matso da mumini kusa-kusa yudina ɗin nan ana nufin yukarrab yudina yukarrabin mu'min min rabbihi za a matso da mumini ya zama yana kusa da Allah تبارك وتعالى حتى يضع عليه كنفه هرسي الله أبنجي يا سم يا مسا واتو سترى درهما كلمة الدنو da alkanafu wannan malamai suke cewa majazan kamar wanda suke fassara haka din da majaz din abinda ake nufi wato Allah zai suturce mumini zai lullube shi wasu kuma suna fassara shi bi zahirihi za a matso da bawa dab da ubangiji ga shiga Allah wannan kuma shi ne fi inganci Allah zai ce da shi kai kai ka aikata kaza kai ka aikata kaza kai ka aikata kaza na laifi na zunubi ya tabbatar masa da zunubin da ya aikata Allah ce ta'arifi zamba kaza ka san kai laifi kaza rana kaza ta'arifi zamba kaza ba wannan zai ce a'arif rabb zai ce na sani na gani na sani na gani sau biyu to sai Allah ce yau ne kiyama to na rufa maka asiri to na lullube maka wannan laifin da kai to ba zan kama ka da shi ba jama'a wannan shi ne ake ce da shi gafara in ka ji an ce Allah ya mana gafara ma'ana laifin yana nan Allah ya san da shi sai ya kau da kai akai sai ce na maka afuwa ba zan kama ka da shi ba amma yana nan a rubuce sai Allah ya nuna maka zunubin da kai din yanzu da kake ji ana cewa ai Allah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yafe mana Allah ka mana afuwa Allah ka mana kaza na'am duba ana faɗa ba a ce ai Allah ya yafe mana ko Allah zai yafe mana ai in ka je zaka ga zunubin ai sai an nuna maka shi gashi nan dutse yadda kai ka gigita ka firgita sai Allah ya ce ai mun yafe maka ai to wannan shine abin da zai faru ibnu umar ya ce a ranar tashin kiyama tsakanin Allah da bawa za a zo da shi a nuna masa laifuffukansa da zubansa duk abin da ka sani na rashin gaskiya da ha'inci da cin amana da yaudara da ka aikata wallahi sai ka gan shi ranan mali hadal kitabi kenan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada wani littafi ne ake da shi da ake rubuta komai bai barin karamin laifi da babban laifi komai sai an rubuta komai ko kyafta ido kai kai wa wani rashin mutunci ko na abu sai an rubuta ko abin da ka shiga daki ka buye kai ba sabon Allah bane kana gaba a gani ba kai ko abin da ka dauka da wayar ka kai ta rashin gaskiya ko na Allah yana kallo ko abin da ka dauka da alƙalami ka rubuta Allah yana kallo la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ahsaha Allah ce wa wajadu ma amilu hadira za su tarar da abin da suka aikata gashi a gaban su wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa to wanda Allah ya rufa musu asiri ya kaddara musu samun rahama da jin kai za a zo sai an nuna maka zanubinka da laifin in istighfarin da kai a duniya Allah ya karba to a ranar kiyama ne zaka ga amfanin karban istighfarin sai Allah ya ce ka san zanubi kaza eh ka san kai kai kaza eh ka san kai kaza eh dan Allah ya nuna maka gajiyawarka ka tuno kuma sai Allah ya yi maka riwayin a tuno sai ka tuno da duniyar yanzu a lahira kake amma sai ka tuno eh kai kai kaza lokaci kaza kai kai wani zunubin duk ya manta da shi ka murkushe shi ka danne shi wani abun ma wataƙila ba kama ya isa ifarin a kansa ba ma dan akwai laifin da ake ma ko isa ifarin ma ba ka yi to sai Allah ya ce wa ana satartuha laka fi dunya wa aghfiruha laka al-yawma na suturta ka ban tona asirinka ba da kan laifin nan da kai a duniya to yau na yafe maka na'am jama'a na'am wallahi ina gaya muku akwai laifuffukan da muke wa ubangiji da ba dan yana rufa mana asiri ba ba a ya suturta mu ba da wani ko magana ba za ka masa ba wallahi in aka gaya maka tsakanin wani da ubangiji abin da yake yi wa Allah wallahi wallahi malam ko ko sallama in yi maka ba za ka amsa ba saboda mujrimi ne na fitar hankali duk yadda ka ga ana wani abu na kullar rashin gaskiya ka sani da dan uwanka ne aka yi kuma zai zo maka da riga mai kyau ya zo maka da fuska mai kyau ya zo maka da murya mai kyau amma da ba dan Allah yana rufe asirin laifuffukan mu ba yanzu kai yanzu ana ganin zunubin ka ana ganin laifin ka kowa yana yawo da laifuffukan zunubin sa malam wani ai me sai zo zauna cikin mutane bayi to shine wa ana satartu halaka fid dunya wa aghfiru halaka al yawma na suturce ka a duniya zan ainihin yafe maka a yau in maka afuwa ɗazu wani ɗan uwa yake ba da labari ɗazu ɗazu yake gaya mu ya ce da idansa a makka a masallacin harami ya ga mutum ɗan najeriya musulmi ya ɗauki ƙur'ani yana karanta shi yana tsafi da shi a cikin makka a gindin ka'aba kaga ga yadda ƙur'ani yake ko da ya zo karanta shi haka sai ya juya shi kawo ƙwar'ani kuma ba ni ƙwar'ani guda ɗaya guda ɗaya ɗauwa yanzu ba ga ƙwar'ani haka ake karanta shi ba alif lamin tilka ayatul kitabil hakim ba ga shi ba to da ya tashi tun da tsafin da aka bashi juyawa ne za a kifar da wani kenan wani za a yi wa tsafi a kifar da shi sai yake karanta shi a haka kun ga haka sai kai mamaki ya ƙwar'ani zai karantu upside down to a haka yake karanta shi a haka ba mamakin da ya za a karanta shi to haka bokan ya ce a yi kuma a kaikaice haka ya ce ganin idansa Allah ya nuna masu to ba mamaki ba ne zuwa suke su je su karɓo kwangilar cutar da wasu ko yi wa wani sihiri ko tozarta wani ko tunanin kashe wani ko halaka wani ko karya arzikin wani ko jefa wani cikin wata musiba sai a yi tsafi yanzu tsafin ma na mutane har da ƙur'ani suke yi sai karanta shi upside down akwai masu karanta ƙura'ani fa da ribas an gane ribas? mota ba akwai giyar gaba ba ba akwai ribas ba to da ribas idan ya zo suratul fatiha daga walar dalilin zai fara karanto ta sai ya yi ƙasa in ya zo suratul bakara daga ayar ƙarshe zai fara karanta kuma wai wannan wai musulmi ne wallahi malam suna nan barkace masu wani abu a wayata dinnan akwai akwai akwai akwai akwai abin nan takarda da nake da shi inda aka je aka aka yi wa wani wata mata sihiri a gidanta ka san ina aka samu abu a ƙarƙashin kafar beni inda aka saka tayil yaya aka yi aka aka hada baki da masu gini da masu aikin gidan aka ɓare wani guri wajen jajjona ƙarafunan nan na rila haka sai aka zura layu da gurayen aka zuba su a gurin sai aka kuskure ba toshe shi gaba ɗaya ba sai ɗan hancin ledar sai ya fito yaya aka yi mace kasan mata an zo shara ana dube-dube sai aka ga leda a kulle a ƙarƙashin tayil kuma ga alamar da wani kaya a ciki aka ɓare aka buɗe sai ga sunanta sai ga sunan wane ne ta ce malam mun kasa samun zaman lafiya a gidan nan bala'i da muke ta gamuwa da shi ya isa ta turo mun shi gashi sunan naki ne wallahi akar makallahu malam wannan ne ya wasu ayoyi ne a cikin suratu yasin aka daddauko sai aka bubbude mi'ar sai a buɗe ta wane ne hakurin sai a buɗe sai a rubuta sunan wane sai a wani dige-dige sai a zo aka yi bismillah aka yi mata fuka-fuki bismillah ce fa amma da fuffuki wallahi al'azim ga wani abun kamar shirwa shirwa yadda ka san shirwa haka aka yi aka yi wani abu haka shirwa kamar shirwa haka sai aka rubuta wasu ayoyi da sunan mutumin da sunan matar da sunan waye da sauransu a ciki wannan ba john ba ne yake yi ba ujuku ne yake ba ba emmanuel ne yake yi ba ba sicilia ce take yi ba ibrahim da musa da garba da muhammadu da suleimanu da dawuda tun musulmi ne suke yi duka halinmu ne shi yasa kuma ba za mu rabu da wahala ba ba mu gyara ba akwai bukatar malamai su ta karantar da mutane lokaci bayan lokaci a rinka nuna musu hadarin tsafi da sihiri wallahi alazim malam kuma malam mutane sun yadda da tsafin nan da sihiri baka isa ka raba su da shi ba sai wanda Allah ya sa yana tauhidi dan ba su yadda cewa baya yi ba kai ne kake da tauhidi da aqida kake ganin ƙarya ne amma su a wajen su me gaskiya ne wani da cinsa da shansa da mu'amalarsa da kasuwarsa da ofishinsa da auratayyarsa da waye da sauransu kala nan abuja na je na yi lakca wata rana kwanaki baya akan abin da ya shafi harkar sirce sirce a masallacin da na yi karatu na gama wani bawan allah ya rubuto ya ce yana neman allah ya fi masa a yi masa addu'a allah ya fi masa ya ce wallahi ya ce wallahi malam sihiri wallahi yana yi wa 'ya'yansa yana yi wa matansa ma ba wai ba wai wani bafa da babu a gidansa ma yana yi ya ce da ya ga abu biri biri bai yi masa ba kawai zai je kai su gurin boka ya ce a murɗe su a yi musu kaza wallahi ya'ya da ƴaƴansa da matarsa ce duk yana musu ba sau ɗaya ba su biyu ba kaga in kana tsammanin cewa wani ne a gefe zai maka ko to ɗanka ma zai iya maka wannan kan daman barkatai ma sau nawa ya'ya suke zuwa su kai sunan ubansu su ce da Allah a naɗe mana shi ka wayi gari baka isa ka ba su umarni ba sai Allah ya jefa maka tsoronsu duk abin da suka ce ka yi sai ka yi kamar yadda mata suke zuwa su sa a yi wa mijinsu haka a murɗe ka a danne ka tana faɗa sai ka yi wallahi kana rawar jiki za ka yi kuma kai din ne fa can kuska kanan kaya guda amma wallahi sai yadda aka yi da kai sun gaba sihiri ne a yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya rabbana ya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka tsare mu tsarewarka to duka waɗannan abubuwa shi sa manzo Allah ya ce ku yawaita yin istighfari saboda mu'amalolin ku na yau da gobe ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar sa yace fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra kullun sai nayi tuba guda 100 jama'a annabi yace ku tuba ni sai nayi istighfari 100 kullun inji annabi a matsayinsa na wanda an yafe masa don ya koya mun ya koya maka wallahi wani laifin da wata barnar ina gaya ma sai da isa gifarin ne bala'in zai tafi amma wanda Allah ya jarrabe shi baya tuba ya shiga uku haka bini bini da ka samu guri kawai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka tai a mota ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah a ɗakin ka ne a gida yi ta ragewa dan baka san ranar tafiya ba kasuwa ne astaghfirullah astaghfirullah a ofis ne astaghfirullah astaghfirullah kana yi yana tafiyar da zanubi yana tafiyar da zanubi annabi yace istighfari yana cin zunubin bawa kamar yadda wuta take cin auduga amma sai ka samu dace fa ka samu yi ba dan wani wallahi malam wani ba za a bashi istighfarin ba baya iya yi kuna ganewa ko Allah ya ce to wa ana akfiruha wa akfiruha laka al-yawm thumma tutwa sahifatu hasanati ibnu mas'ud ya ce sai a nade takarda ayyukansa ashe kowa yana da takarda ta aiki takarda ta aiki takarda duk abin da mutum yayi ana rubutawa komi komi ana rubuta ba abin da ba a rubuta da wanda ka kulla a zuciya da wanda ka aikata da wanda ka sa aka yi da wanda kai ka je kai da kanka komai da na alheri da na sharri komai rubutu ake Allah maganin bawa kenan full documentation komai sai an yi documenting komai sai ka gan shi ubangiji zai tsaye da kai a kiyama ya baka littafi zabjeje maddal basar zaka ga littafin ka iya gani sai Allah ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka yau kai wa kanka hisabi ba sai na ce ma komai ba malam mutum zai ta karanta ita karanta ita karanta ita karanta annabi ya ce man wajada khairan falyahmadillah wanda aka tada kiyama ya ga alheri a littafin sa ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu kishiyar haka ya samu littafinsa a cike da sharri da zunubi da laifi kada ya zargi kowa sai kanshi an yi mutuwa wata rana an binne wani sahabi a cikin kabari annabi ya zauna ya dauki wani itace yana caccaka ƙasa haka kamar mutum yana tunani za ga yana yana wani abu ko wasa da biro ko wani abu yana caccakan ƙasa yana caccaka ƙasa sai aka ga hawaye yana ta zubowa idan annabi ya daga kai ya ce limisli haza fa'iddu saboda wannan ranar nake ta gaya muku yi tanadi irin wannan ranar nake jiya muku yi tanadi limisli haza wannan rana yau ga dan uwanmu nan zamu binne shi ba da komai tsirara ba yadda zai yana son duniyar nan gashi zamu sa masa kasa mu tafi mu bashi limisli haza fa'iddu saboda wannan rana saboda wannan yanayi ku yi tanadi kowa ya tanadi kowa ya tanadi na alheri karkai wa kanka tanadin sharri zo kai ta aikata tsaya a hana kamatu ba kazam ka zo ka faɗi ka mutu ta anadi sahifatu hasnati sai a miƙa masa shiga ayyukan alheri ina laifi ina zunubi an yafe ba komai Allah zai ce mala'iku ku raka shi gidan aljanna ya rabbi ya Allah ka samu cikin waɗannan bayan Allah da za ka yi musu afuwa ka rufa musu asiri shi yasa ba wani yana da magana mai daɗi yake cewa Allah ka rufa mana asiri kaga wannan Allah ka rufa mana asirin nan wallahi malam magana ce mai tsada malam sai ce wa ammal akharuna amma sauran suwa al'akharuna wanda ba musulmi ba wanda ba muminai ba ko fasikai ko al-kuffar kafirai aw al-kuffar wannan shakka ne na masu riwaya fa yunada ala ru'usil ashad za a kiraye su mahallu shahid kenan ala ru'usil ashad to suwa al-ashad kenan ala ru'usil malaika fa yunada ala ru'usil ashad ay fa yunada ala ru'usil anbiya على رؤوس الأشهاد فينادى على رؤوس عباد الله الصالحين duk malamai sun fassara wa yaqulu al-ashhadu ko dai a ce annabawa ko a ce mala'iku ko a ce salihan bayi to za za za za za a kirayi mutum wanda yayi laifi a wajen Allah a gaban jama'a gabaki daya ana iya fassara ashhad da wannan haula alladhina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne wanda suka karyata Allah ala la'anatullahi ala zalimin ku saurara tsinuwar Allah ta tabbata akan azzaliman Allah shaibani ce daga gata da haddasa safwan daga ibn umar wannan hadisi mun taɓa karanta shi a cikin al-mazalim babin da yake magana akan wani ya zalunci wani wani ya zalunci wani باب قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وتآية وتتكيد على هذا وانا آية آية تدريد بيو أتكين سورة هود أقوي الرفد المرفوض يتي العون المعين رفضته أعنته تركنوا تميلوا falaula kana yana nufin fahalla kana sai uturifu fihi wa kanu mujrimi ne kenan uturifu ana nufin uhuliku wa qala ibn abbas zafirun wa shahiq zafirun wa shahiq yace sautun shadidun wa sautun da'if to nan kuma me ke cikin kunshin wannan aya Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura kamar haka ne kamun ubangijinka yayin da ya kama al'umma yayin da ya kama alƙarya yayin da ya kama jama'a waɗanda suka yi laifi akhdul qura kaman ka ce akhdu al'umam kama al'umma al'umam salifa al'ummomin da suka gabata وهي ظالمة الأمة تتزالنشي كان تكو تيزالنشي وانا حالة جملة حالية وهي ظالمة وانا الأمة تزالنشي كانت كانت حالة كونها ظالمة تزالنشي كانت دون دبي دي دي ما يزالنشي كانسا يتشي إن أخذه أليم شديد للي كامو أبنجي وجيع wato yana da tsanani yana da raɗaɗi kamun Allah bai da daɗi la ilaha illallah jama'a ku jifa Allah mai kamun da kansa yake cewa kamuna bai da daɗi kamuna bai da daɗi alim in yayi kamu sai an ji ba daɗi kamar ka ce sa'ab akwai wahala duk wanda Allah idamke shi sai ka tausaya masa malamai suka ce wallahi ko kafiri ne aka nuna maka shi gashi a cikin wuta Allah yana masa azaba kafiri da yace wallahi malam suka ce wallahi sai ka tausaya ka ce Allah ka sauƙaƙa wannan bawan Allah kaga dai kafiri ne in dai aka nuna maka ana ma azaba to shine wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kar ka bari Allah ya kama ka kawai ana maka wa'azi tun yanzu kakka bari a kama ka kakka bari a kama ka an ja maka kunne ka yi duk abin da za ka yi ka kubutar da kanka ka kare kanka daga bala'in da za ka gama da shi yau mai kiyamaci ka bi Allah inna akhda walimun shadid malamai suka ce a cikin wannan aya fihi tahzirun azimun an zulma akwai tsoratarwa mai girman gaske dangane da zalunci ai da mun cewa yi wahiya zalima ai bayani ne na zalunci ai ai duk wanda ya zalunci wani ai Allah ya kama shi ai shine ake bayani yanzu zaluncin na na kafirci ne ko kuma na fasikanci ko na abu ko ma wanda ya zalunci kansa ɗaiɗaikun mutane ko kuma jama'a gaba ɗaya yasa annabi ya ce ku tsoraci zalunci kuma annabi ya ce az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah zalunci jama'a duhu ne ranar kiyama cuta ka zalunci wani ba sai nayi muku fasarar zalunci ba kawai duk abin da aka ce wannan zalunci ne zulmu kenan wallahi duhu ne ran tashin kiyama kar ka bari ka zalunci wani gwanda a zalunce ka kai ka je kana bin hakki akan abika hakkin wani ya rab ya rab ya rab ya rab Allah kada ka dauki ranmu da hakkin wani akan mu ya Allah Allah ka bamu ikon biyan hakkokin mutane akan mu kafin mu mutu ya ubangiji wanda ba mu sani ba ko muka yi kuskure Allah kai mai afuwa ne ka kauda kai gabarinsa gare mu kai mana afuwa ka yafe mana amma tabbas lallai mai zalunci in Allah ya kama shi kamun mai tsanani ne Allah ne ya faɗa da kansa inna akhdahu alimun shadid shi yasa annabi yake cewa duk wanda aka zalunce shi ya daga hannu ya ce Allah ya isa to take wannan duk kofofin da ake kai wa ubangiji sako bubbuɗe su ake fafafafafafa sakon yake tafiya babu hijabi kana cewa Allah ya isa an cuce ni wallahi sai Allah ya ji wannan sakon shi kuma Allah zai ce wallahi la ansurannahu walau ba da'i wallahi sai na taimaki wannan tunda yace ni na isa ni ne zan bi masa haƙi wallahi sai na taimake shi akaram kallahu da a ce mutane sun san hadarin su zalunci wani da suna ganin sa a aikace to da ba su rinka cutar mutane ba amma wannan bayanin wa yake gane shi malam ka duba irin yadda muke rayuwa a cikin zalunci tsagoro malam ka kusa ka ce in ba wanda Allah ya kubutar ba duk wanda ya samu dama a kanka in ba da gaske ba ba mai tsoron Allah ba wallahi sai ya cuce ka ko ɗanka ne kuwa in dai ya samu kafa to in Allah ya sa da sai ya zalunce ka kowaye sai wanda Allah ya kare mai tsoron Allah shine ke tunanin akwai kiyama ba zan shiga hakkin wani ba amma yanzu abin da ake gani zaluncin ma burgewa ne kwarewa ne ka iya cutar mutane ce ka aiwa ne aiwa ne aiwa ne kaza ne saboda kawai zai iya iya zalunci hukuk kudin mutane a hannunka ka riƙe ka ƙi ka bayar hakkin mutane ya bi ta hannunka ka rike ka ka bayar mu'amala ta shiga tsakaninka da mutane sai ka cuce su an kulla amana da kai ka juya ka ci amana an yi alkawari da kai ka yi yaudara an zauna da kai ashe sharri kake nufi burinka ya za ka cuci mutane karayi to shi yasa malamai suka ce shi hukuncin zalunci tun a duniya Allah yake fara sakayya a kansa kafin a mutu kawai ka ajiye ka gani ba dai ka cuce wani ba wallahi sai ka gani a ƙwaryarka komi yanzu fa kasuwa za ka je za ka sai wani abu shi wanda za ka sai kayan a wurin sa so yake yi ya ribaci wautar ka ya cuce ka shi fa wanda ya zo ya mutunta ka zai sai kaya a wurinka Allah Allah kake yi wawa ya zo ka cuce shi kai murna yau ka ci riba ka bugun hanci ka ba shi mara kyau wani ya buga mun waya ce akan kallon muna sana'ar aune aune kuma muna da manyan manyan kaya a ce malam an samu kuskure na ce me faru ya ce wallahi malam wake ne muka siye shi muka tara shi na miliyoyin kudi ba mu farga ba mun samu sama gani sai muka tarar da gaba ɗaya tsutsa ta cinye shi da ƙwari kuma gaskiya malam ba za mu iya haƙura da wannan wannan kudin ba na ce to me yasa ka kira ni kake tambaya na inda ba za ka iya haƙura ba eh damar abin da za mu yi muna ci jayayya ne a kasuwa kawai sun ce a zo a ɗebe shi a tseko a suna da mai kyau a ɗauko kawai a juye shi gaba daya a juye shi a gaure shi gaba daya a ɗebo ma'aikata a farke buhunan masu kyau da mara kyau ɗin nan wannan mai tsufa duk ya ɓata a ciki kawai a auna shi a sai da shi a haka a buhunan na ce wallahi haramun ne malam yanzu asaran nan na ce a ajiyewa kai riba kake nema ai kasuwa haka ta gada dama haka kasuwa take wata ran a faɗi wata ran a ci to ka ɗauki wannan ababi na faɗi wata ran kuma Allah zai ninka maka sama da abin da ka rasa ya za a yi da shi nace in kun ga dama ku kai wa injin niƙa ya markaɗe shi ku bawa dawaki ko ku bawa jakuna ko ku kai wa awaki in cikin su ba zai kumbura ba in kun ga dama ku je wani kogi ku je ku juye shi in kun ga dama ku buga masa wuta ya zama taki a gonar wani in kun ga dama ku ajiye shi ya ƙare duk yadda dai kuka ga dama ai lokacin da za ku ajiye ai kaga ba ku nemi shawara ta ba ina jin su suna ta musu da wani yana cewa kai da Allah kai abin nan abin nan kaza kaza kaza shi din yana da dan tsoron Allah yana ga ra'ayi wallahi nake ga muku kuma in takeice muku wallahi tallahi in ba sa'a ba hakan za a yi a debo mataccen a zo a batar da shi a cikin mai kyau kuma za a sayar da shi ka je ka biya kuɗi ka saya mutum yana sayan da abu bayi da kyau sai sayar maka yana murna sai ka je na ai na shigar da kayan na alhamdulillah ai kaya shiga kai alhaji muna murna ba na shigar da shi shi bai yadda cewa wannan abun ya lalace abun nan ba wanda arna a kasashen arna arna a kafirai tura wannan idan abu ya lalace a expire zuwa suke su kai mota mota sabuwa kar idan ta expire a wajen zuwa suke su nike ta wallahi saboda su sun yadda da kar wani ya cuci wani mufa wani yana gaya mu yana wannan amerika yake yace yace wallahi kaya ne yaje zai siya yaje zai siya da yawa sai baturen sai yace masa kana da kana da bukatar kayan nan ne yanzu yanzu haka dole sai yace a kawai siya zan sai yace to ka bari karka siya nan da wata mai kamawa farashinsa zai sauko bature ne yace wallahi malam yace bari karka siya farashinsa zai sauko zai kare in ya kare sai ka zo ka siya saboda su in an karyar da shi to shikenan kamar bonan zane sai a zuwa sai wannan kafiri ne ya gaya masa wannan wallahi malam ya zo ya dauki wani kaya zai siya wani abu zai siya sai ce a'a ya ce kawo kawo kawo kawo ya ce me yasa ina son sa sai ya nuna mai ya ce ai kaga ya dan banta ne sai ce bara mu sai da wannan ba sai ya dauke sai wulla shi a cikin sto ya ce dauki sabo mu ko yanzu zuwa zamu mu gyara shi mu aje shi meme abin jiya wani yake gaya mana anan yace mai ne irin man toki man gyada din nan za su je su siyo su kawo shi sai su zo su babbare shi a kasuwa sai su je su dauko wani man Allahu alam yaya wannan man yake sai su gauraya shi sai su sake dura shi duk suna da injinan da za su murde kan su rufe shi su packaging su sashi a kwali sai a zo ana ta ihu ana cewa kaza ai wani kaza azzalimi ne azzalumin da suna da yawa azzalumin suna da yawa azzalim yanzu ba mutum da ya dauke ka adidi sahu fa Allah Allah yake kamanta wayar ka a ciki mashin ya dauke ka ka bashi naira hamsin ko naira ɗari yana addu'a Allah sa ka bar waya kana barin wayar ka zai ce alhamdulillah bukatar ta samu kun ji halin mu ko to duk kusa wannan وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة والله إنا نظلم أنفسنا منا زالنت كوكب wani yaro yake yin fatawa yake ce yace ai shi dirran da babansa ya yake shi dama ya san abubuwa sun masa yawa baya gane abubuwa sai ya bashi dubu biyar ya ce aje a siyo kaza a ce da na tafi na je na yi sai ya mamanta yace in samu canjin dubu biyu in samu canjin dubu ɗaya da ɗari biyar in samu kaza in samu kaza ya yi wata ran sai ya ji wa'azi shi ne bugo ce da Allah malam yanzu ya za a yi da wannan kuɗaɗe ni ko wallahi na yi shekaru wallahi wani ya bugo waya ce malam ina da mai gidana yana bani ajiyar kuɗi amma yana mantawa yana da harkoki da yawa yace sai ce kai aje wannan miliyan biyar ɗin wacce ajiye ta sai bani miliyan biyar aji miliyan biyu aji wata miliyan ɗaya ta wani kaya ce ajiye ta zan ma magana ya ce wallahi sai shekara uku bai yi magana ba ya ce kuma wallahi ya manta har ya mutu bai zai tuna ba in issues abubuwa suka yi maka ba ka tuna ba malam ya magana kuɗin nan nace ai kuɗi ba naka bane malam ya ka ji wai ya magana kuɗin nan wai fatawa ake nema za a cinye wannan kuɗin kuna ganin zalunci ko wannan wanda ka yadda da shi ne ka amince masa ba ko mace ka dauki ajiya ka bata ka manta da ta ga an dauki lokaci in ba mai tsoron Allah ba ce ai ya manta sai su sarrafa ta yi abin da za ta yi na ce wallahi kudin ubanka ba kudinka ba ne wallahi sai ya ma izini ka je ka nemi izinin su ka ce baba kana bani harka fa ina ana dan samun canji ina abun nan sai ce a ba komai ne ka to ayan halatta ba amma wallahi in bai baka sai ka biya shi a kiyama dan ko ba kai dai bane ai dan sa in dai kudi ne nasa zaka amfana shi to dole ya zama sauran ma za su amfana tunda ko ba kai dai bane ba abin sai ya ware kai ya ta baka kudi bai haka za a yi nace ai kware ko da gaske ya rab to shi matsalar zalunci akan kalla wani abu ne da dole sai ka biya mai shi dole sai ka biya shi saboda hakki ne na dan adam ɗayan biyu ne ko ka biya shi a nan duniya ko aje a ɗebi sallarka da kiyamun lailinka da karatun ƙur'aninka da salatin annabinka da sadakarka da waye a ɗauka kana kallo a bar haka annabi ya faɗa ya ce abin da zai faru kenan a kiyama ya ce akwai waɗanda za su zo da ayyuka da yawa aikin lada da yawa amma sai a zo a samu ƙarshata ma haza wa ƙazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza ya yi sallah ya yi zikiri ya yi karatun ƙur'ani ya yi salatin annabi ya yi sadaka ya yi ibada ya yi na marjul abid mutum ne mai bautar Allah amma annabi ya ce kash sai a zo a tarar a kiyama ya zagi wancan ya zubar da jinin wani ya ci dukiyar wani ya shiga hakkin wani ya taɓa mutuncin wani waɗannan gaba ɗaya zulm ake ce da su zalunci don hakkin wani ne ka ce Allah zai ta cewa kuɗi ba ku biya saboda a ranar ba kuɗi kuma ba za ka je ka samu wani a kiyama ka ce da Allah ina neman ka yafe mu a duniya ne ake yafiya ko ubanka bai zai yafe maka ba a kiyama wallahi babanka ya ga kayi masa wani abin da zai samu lada za a ɗebo ladanka a bashi wallahi ba zai baka ba sai Allah ce kuɗi ba ku biya kuɗi ba ku biya kuɗi ba ku biya malam mutumin ne yana tsaye yana tagumi ana ta kwashi ladansa da ibadarsa manzo Allah ya ce sai an zo an tarar da komai ya ƙare ladan ya ƙare ga wasu kuma alayi su ma suna jira ya ubangiji ni ma ina bin sa kaza ni ma ya min kaza sai Allah ya ce to abinda za a yi ku da ya cuce ku ku ɗebo mala'iku ku ɗebo laifuffukan mutanen sai amin sai a lodawa wanda ya laifin wato abin da ake so a ce da kai shi zalunci idan ka je kiyama ko a biya da ladanka da kake da shi idan babu ladan kuma zinan da wani yayi zalincin da wani yayi zunubin da wani yayi shi za a ɗebo zunubinsa a loda maka shine an biya shakinsa ya rage gare ka kana da lada mai yawa ka shiga aljanna ko baka da lada ka shiga wuta kenan wanda duk aka cuce shi malam yayi hakuri zai karba a lahira wallahi malam duk wanda ya shiga hakkinka ka kwanta lafiya kalau kai baccinka matuƙar baka yafe ba kana zaune a kiyama za a zo a bika a ɗebo ibadarsa a baka kaga ka samu ɗan tawaya ma kaga sai a ɗan cika ta ma sai ka tafi annabi ya ce wannan bawan Allah haka za a zo a yi ta kwashe ladansa sai an kwashe gaba ɗaya ya zo kuma zunubin mutane a ɗebo a zuba masa a waye gari bai da lada ko ɗaya annabi ya ce wannan shine al-muflis wannan shine matsiyaci sunansa me matsiyaci dan ce musu atadruna manil muflis ku sabai kun san waye matsiyaci a kiyama suka ce ayo ai al muflisu fina man la dinara lahu wala dirhama wanda bai da dinari bai da dirhami bai da taro bai da kwabo kamar yadda muke cewa wanda matsiyaci ne bai da kudi yayi yace ba shine matsiyaci ba wanda zai zo da sallah man ya ati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa kaza wa kaza ya zo da dukkan ayyuka na alkhairi zai zo da su a ran tashi alkiyama amma kuma gashi yana murna zai shiga aljanna sai a ce dakata akwai yan matsaloli na mutane akan ka sai a zo ana biya ana biya sai an kwashe ladan nasa duka gaba daya a kwashe aikin alherin da ya debo zunubin mutane a loda mai yace fa yutrah fi jahannam sai a jefa shi a cikin wutar jahannam wannan shine matsiyaci inji annabi me ya zama masa wannan zalunci wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid wannan shine hakikanin fassarar inna akhdahu alimun shadid kamun Allah in dai kai zalunci wallahi mummunan kamu ne bai da dadi wala akwai bala'in da ya wuce ka ƙara rayuwar kana istighfari kana salatin annabi kana tuba kana wulidi kana kaza kana kaza duk ka gama yi kawai kawai ka zo a kiyama a tattare wannan ladan aje a ba wani duba azumin da kai ta litinin alhamis ba duba sadakar da kai ta yi fa duba ka haƙura da dukiyar da kake so ka je ka bawa Allah kawai sai a zo a ɗauka a bawa wani to wannan illar zalunci kenan shi sa annabi dan ya tabbatar mana da aiki aikace wata rana ya tashi ya miƙe ce ya jama'a ya daga hannunsa kai ce jama'a duk wanda ya san na taɓa zaluntarsa don Allah ya zo ya rama zaluncin da na yi masa ko in biya shi wannan kafin ya bar duniya yi yayi shela duk wanda ya san na taba zaluntarsa dan Allah ya zo in biya shi in dukansa ne ya zo ya rama aka yi shiru sai wani ya daga hannu ya shiga ni ya ce bismillah ya ce mai na maka ya ce wata rana an zo kana shirya sahun masu yaƙi ka taɓa zunguri na masu tafiya yaƙi sai ka zungure ni ban ji daɗi ba sai annabi kawai sai ya cire mayafinsa haka ya yaye gidan bayansa ya ce ya ce rama karama a nan duniya don ba na son ramuwar lahira malam malam kaga lahirar nan da kaga mutuwan nan da kake gani wallahi malam kada Allah kai ka ka gamu da Allah da laifuffukan mutane akan ka bai da kyau kuma wallahi malam gaibu ne zalla a cikin kiyama gaibu Allahu a'lam da abin da zai faru ya rabbi ka yafe mana Allah ka samu cika da imani ya ubangiji ka bamu ikon tuba kafin mutuwa Allah ka azurta mu da tuba kafin mutuwa Allah ka azurta mu da tuba kafin mutu haka annabi yake faɗa urzuqna at-taubata qabla al-maut urzuqna at-taubata qabla al-maut Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma astur awratina wa amir rawatina wa ihfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin Allahumma ihfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin Allahumma ihfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin wallahu خير حافظا وهو ارحم الراحمين يا ربنا يا حي يا قيوم انا نعوذ بك من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن نفاق المنافقين ومن شر الأشرار اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من اصحاب الجنة اللهم اجعلنا من اصحاب الجنة اللهم اجعلنا من اصحاب الجنة اللهم اجعلنا من اصحاب الجنة اللهم اختم لنا بخير يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته